Yo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا واهدي بقلوبنا وشفي قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين غير المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الحصر والزمان أوافنا بقول كده اللهم شكرا بدك آية tamaitan da 67 suratul baqara ya ayu alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum anan ma magana dai kan yin faki ya ayu alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya ku waɗanda kuka imani ciyar daga tsarka kan abin da kuka kuka yi kasbinsa kuka aikata ke kasbi kalman da ya kamata mai amfani da yake nan koda da hausa ne tun da haushe na iya gane kasbi musamman ya yi karatu don ayyuka iri-iri ne amma ka jimlata su gaba ɗaya duk abin da mutum yake yi don biɗan rayuwansa na yau da kullum sunansa kasbi sawawan aiki yake yi ana biyansa albashi ko yana kasuwanci ne ko yana noma ko yana wata sana'a duk sunansa kasbi to kasbi kasbi a wurinmu dole ya zama na halas kasbin halas wato abinda aka halatta a kasbi a kai wato in ciniki ne sai cinikin abinda aka halatta a cinikinsa a kuma aiki ne sai inda inda ya halatta a aiki inda za aiki irin aikin da ya halatta a yi a karbi lada a kai duk abin da ya haramta a ainihin yin kasbinsa zai zama haram kamar wani abu ya haramta a ci ko a sha to cinikinsa ko yin aikata shi duk zai zama haram kasbin shi zai zama haram shi haka kuma in ciniki ya hada da abin da aka haramta tun da ciniki akwai na halasa akwai na haram to shi na haram din shi ma zai zama abin da aka samu ya zama haram to kasbi tsayib shi ne wanda yake halas ke ma'anan tsayib wanda yake daidai mai tsarki kenan nan yana cewa daidai ne ko mai ko menene irin wannan kasbin sana'a ce ko noma don da hausa bahaushe yakan ce kira duk aikin da ake nace mashi sana'a amma ba amma ba haka yake ba a larabci a larabci abin da ake ce ma sana'a shine abin da ake aikatawa da hannu dangin su ɗinki da ƙira da saƙa da sassaƙa su ake ce ma sana'a da larabci sauran abubuwa kamar noma ba a ce masa sana'a sai dai a ce masa noma sannan aiki da mutum ke na ofis a biya shi albashi shi ma ba a ce masa sana'a da larabci amma ba haushi shi duk duk gaba ɗaya na ce masa sana'a ne an ce kasbi ya fi dacewa don an ce kasbi yana nufin da tsohuwar hausa suna ce masa wai tsohuwar wuri wannan hausa ya kamata a aje ta a kwandon tarihi kasbin ya fi daɗi shine duk abin da mutum yake yi don biɗan abincinsa na rayuwarsa na yau da kullum kowane iri to ko sana'a kalmar sana'a larabci kenan inda hausa ne ma doshi kenan duk sana'o'i sun shiga cikin ko noma ko tijara to ko kuma a bashi kyauta an bashi kyauta shi ba kasbi shi to shi kenan ba kasbi bane kyauta ya zama dai ya zama na ya dukiyan halas in an baka kyauta an baka ne tunda ba ainihin kayan wannan abu ne don abu an baka kyauta an baka ne ko kuma gado ko wani aiki dai da mutum zai yi ya zama ya sami ladansa amma ya zama na halas in yi kasbi na halas ya sami ladansa sakamakon wannan kasbi to wannan dukiyar ta zama halas a gare shi to daga shi ne zai infaki ya sami lada nan nan inda ya ce hadiya haka ne in an baka ya zama naka tunda ma'anan dukiyan halas ya du in dukiya ba za ka ba da dukiya wajen infaki ka sami lada ba sai idan dukiyan a wurin ka halas inda Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ainihi idan ya zama dukiyan ta zo maka ta haram ne ko dukiyan ita kanta haram ce ko ta zo maka ta hanyar haram ko ma ko kasbin haram ne ko kwace ne ko sata ko murdiya ko an yi ƙarya ne aka samu ko kuma ko da a cinikin ne an sa an sa abin da ya haramta a ciniki an sa almundahana ko an yi rantsuwan ƙarya ko abin da ya tayin shi aka samu to bai zama tsayi ba ballanta na infakinsa ya zama yana da lada wamin ma a karjana lakum min al'arda abinda muka fidda muku kuma daga ƙasa ainihin shi ma ku infaki da shi wanda wanda ka fidda muku da ƙasa ainihin tsiro ne ko ma'adini na ka gidi wanda yake abinda yake cikin ƙarƙashin ƙasa in ku kuka tono shi ma za mu iya ce mishi kasbi duk da ba kai ka yi shi ba Allah ne ya ayyaye wannan abin ko kuma wani tsire-tsire ne kamar na daji ba kayi noma ne ba wanda za ka je ne ka saro matsala itatuwan daji ne za ka je ka sara kuma halas ne ka sari dajin misali in ya halatta ka da sarin dajin ka je ka saro ko yan itatuwan da ya halatta ka kankako ba masu shi na daji ne ko kuma wanda ke karkashin ƙasa ka tono ka tono shi shine to daga wannan ne za ku yi infaki kaga an bayyana nau'o'in dukiyoyi kenan daban-daban wanda kuka kasbin shi ko kuma wanda yake ainihin ba ko ka kasbin shi ba Allah ya samar da shi amma ko ka je ku ɗebo wannan ya haɗa da duk nau'o'in abin da aka ji arewa kamar misali kamun kifi zai shiga ciki haka kuma ma farauta ma zai shiga ciki na abin da ya halatta dole ya zama halas halal tsayi dole ya zama na halas to daga nan ne za ku ciyar wala ta yi mamun khabitha minhu tun fi kuna walastun bi akhidhihi illa an tukmilu fi kar ku nufaci mummuna na abin na dukiyo kenan ta yammamu ma'ana daga nan aka aka samu taimama fa ta yammamu da aka ce sa'idan taiba ku nufata yake da kasate shine ta yammamu nufata kar ku nufaci dukiyan da yake mummunan dukiya minhu daga dukiyan kenan daga abin da ku infakin ku nufaci mummuna ma'ana ku ɗebo mummuna kenan sai zama kun ba ta minhu tun fi ne zama shi kuke infakin da shi kuke ba da wannan dukiyan wanda yake ma'anan mummuna a nan yana iya daukan imma shi kansa dukiyan bai da kyau ko kuma an same shi ba ta halas ba shi akan kansa dukiyan maras kyau ne wanda yake kamar a abin da ya nuna kenan dukiyan kansa ba mai kyau bane kamar in dangin wa'insu abubuwa kamar da suka lalace suka rufe sai a dauko a bayar wanda ba za su amfani wanda aka basu ba ya zama shi ne kuke bayarwa walasu bi akhirihi illa an tugmidu fi ku kun ba masu karban wannan nau'in dukin abin a baku ne ku sai kun sai sai kun runtsa ido wato da abin a miƙa muku ne ku ba za ku so ku karba ba amma sai zama ku kuna son ku baya wa'lamu anna allaha ganiyun hamid ku sani kuma allah mawadaci ne kuma wanda ya cancanci a gode mata kowane hali wato ku sani shi allah ta'ala mawadaci ne baya bukatan infakin ku dama infaki wata hanya ce da ya sa maku domin ya amfane ku ba don ya amfane shi ba ko da ke ake na za ka ji an ce ku ba allah to amma ba allah ba yana nufin allah mabukaci ne ba yana nufin a ba mabukaci allah ya ba da lafiya in ba ku bayar ba ko kuma kuka ba da mummuna to ku sani allah mawadaci ne baya ma'ana baya da bukatan infaki dama ya sa muku infaki ne domin ya amfane ku kuma hamidun shi mai godiya ne da wato mai yakan karbi abin da aka yi mai kyau ya tabbatar da shi yakan gode kyakkyawan abin da aka yi to dangane da wannan kasbi na halas an samu ruwaya a cikin kafi daga imam sadiq alaihi salam yake cewa su mutane sun kasance a jahiliya sukan yi kasbi mummunan kasbi a jahiliya yayin da suka musulunta sai suka so su fidda wannan dukiyoyin su bada sadaka daga wannan dukiyoyin da suka yi kasbin shi na haram sai allah ya ki yarda da wannan ya ce sai dai su fitar da daga dukiyar tsayi wato mutum ya kasbi na haram a jahiliya ta yi wa halas ne a wurinsu kama a jahiliya su a wurinsu hatta fashi ba su kamar ba fashi ma suke ce mashi su suna ce mashi ma gazo ne a jahiliya kamar wani jaruntaka ne mutum ya zama dan fashi sai ya dawo har yana huci ya tattaro kayan mutane na huci a shi aka ce mutum uku na kashe na kwaso yana yana huci ka ce gaba da gaba kai ce gaba da gaba na yi da su don na kashe su su uku ne ka su biyar ne biyu sun gudu ne shi kenan kawai sai ya kira walima kawai to kaga kaga wannan wannan wannan fashi ne amma su auren su kaman jaruntaka ne suna rayuwa da shi to shi wani kaga kaga ba kasbi ne na halas ba fashi ne haka kuma nau'o'in da ba nau'o'in kasbi wurin sha'anin kasbi dukkan magana ne in ka duba littafin fiƙo a risala amaliya za ka ga littafin makasib zai kawo nau'o'in kasbobin da ba su halatta ba a musulunci daban-daban wanda suke a wajen mu wani wajen wajen ama za ka ga wani kasbin a wurin sun ce ya halasta amma wurin mu lallai haramu ne da hujja da hujja ingantacce daga koyarwar manzo Allah amma wurin ama wani lokaci ta yi saboda kasan ama sarakai sun sulɗa kansu wani lokacin sarki ya ga ya kamata a rika irin wannan tunda an sami sarakuna iri-iri an sami wani sarkin musulmi yana sai da giya an sami wani sarkin musulmi yana ya cik ya shaƙe jirgin ruwa da gumaka an kai masa indiya an sayar to kaga waɗannan duk kasbobi ne na haram da cace da giya da gumaka da sauransu duk haramun ne amma kaga an sami sarkin musulmi ma yana yi ballantana tun yana yi in malaman fada suka sun ya tambaye su mai za su ba sai su mishi hadishi ba sai su mishi hadishi an wani an wani an ce babu laifi da irin wannan sai kenan daga nan kuma sai ga ya shiga cikin fikirin ama abinda yake haramun sai ga gan shi kawai a wurin su an ce ba laifi da shi har a littafin al'ima wa ashir ba ki abubuwan da ake ci da abubuwan da ake sha a cikin littafin amma za ka fi kyau sun halatta abuwa da dama na ci da sha wanda suka haramta abinda suka ci da shan su ya haramta cinikin su ma zai haramta sai dai tunda mun sami sabani tsakanin mu da su muna musu uzuri a abinda suka dauka ya halatta sai mu dauka su shike nan to a bashi ya halatta a wajen su amma mun tunda mun san bai halatta mun bai halatta mana to irin wannan duk abinda zaka ciyar lazim ne ya zama daga kasbin halas lazim ne kar wani ya baka fatawa ya ce maka infaki daban haramci daban kar wani ya baka wannan fatawa kar ka yadda ya ce maka in a ce mun ya ce to yawo sata ne dukiyan amana da aka bashi ma'aikacin gwamnati ne akwai dukiyan amana annunsa amma ya ɗebe to yaya sai baka fatawa ya ce in ka ba da sulusi fi sabili to ba ku ai ba ka fatawa to ga Allah ta'ala ya cewa an fi komin tsayibati ma kasabtu hadisi kuma ya ce inna Allah ta'ala tsayibun la ya kabalu illa tsayiba to in ya so shek ko ustaz ya maka duk fatawan da zai maka wannan shine aya wannan shine hadisi sai dai il- il- illa illa ka ce eh Allah ya ce kaza ne annabi ma ya ce kaza to amma shek ko ustaz ya ce kaza to sai mu ce to shikenan mun yi sallama da kai gobe ka je wajen shek da ustaz ya baka lada tun da yake dai addini dai na Allah ne ya aiko annabinsa da shi to ga abinda Allah ya ce ga abinda annabi ya ce me ya rage kuma yawa ba- ba zai yiwu ya zama abu ya zama haram sannan ka maishe shi halas da kyakkyawan aiki ba ba zai yiwu ba haram haram ne kawai na ji an ce wani wa- wani mutum yana cinikin giya shi cinikin da yake kenan hamshakin ɗan kasuwa ne a ƙasashen laraba ba za- in na faɗa abin da mutane za su gane kowa ne ne amma dai ba laifi hamshakin ɗan kasuwa ne amma giya yake sayarwa kuma da shi ya kuɗi to shi ne ya je wajen malamai ya ce yana son ya ainihin mafita ya zai yi suka ce a ai in ya sa wani channel a satellite ya sa channeloli biyu ɗaya ya sa mashi eh, ƙur'an ɗaya ya sa masa sunna wannan ita karanta alƙur'ani wannan ita hadisi to shikin ya ce suka ce ladan da zai samu wajen saukan alkur'ani da za a riƙa yi zai nunnunka zunubin giyan shi saboda haka sai zamba ko to yana ne yana shirya giyan shi canalolin shi kuma suna nan ana ta karanta alkur'ani to kaga shi yana ganin ba wani damuwa to shi kasbin nashi yanzu ya zama na halas yana nan haram din shi to yanzu yana nufin in ya sa an ji karatun alkur'ani yana da lada wani lada yake da shi ko yana da ladan ana ba ana samun lada ne daga da kasbin haram babu amma dai sun suka ba shi fatawa shi kuma yana ganin ashe kaga ba ga mafita kawai ka sai da giyanka ka zo ka sa karatu alkurani a talabishin tsam ka fita a wajen su sheikh da su ustaz amma ba ka fita a aya da hadisi ba saboda ka fita wajen Allah ba in ya so sai a yi maka batawa kas bayan da za a yi ka ciyar da dukiya na haram ka sami lada in ma za ka samu ƙarin zunubi za ka samu ko da ya amfana ko da ya amfana ko da wasu amfana ko sun amfana to bayan amfana da ya amfana ma ba ka da lada wa ya ce maka ka je ka yi sata ko ka ko ka ko ka kasbi na haram an yi halatta maka ne to sai sai ka kasu da dukiyan halas ne ake bayarwa a sami lada halas zance ya kare in yi so a yi maka duk fata wanda za a yi maka to ya ce ainihin mutane a jahiliya kaga wannan a jahiliya ta kaga wannan a sanadiyar saukan ayan an ce sun sami dukiyar ne a jahiliya to su a jahiliyan halas ne tunda ba su san haram ba to da musulunci yanzu sai aka ce wannan haramun to sai suka ɗauko dukiyar na jahiliyan suna so su bayar a musulunci sai aka allah ya ce bai dawa sai daga ɗaya ba ta baka sa kamin to kaga wannan kafiri kenan fa yana kafirinsa ya ya sami dukiyan haram wanda yake da ya shigo musulunci sai aka ce ta wannan dukiyan ta haram to ba kuma sai ta- ta ta- ta zama ta zama halas batun da ya musulunta Ma- matsawan a yadda ya same ta kan misali cace ya samu sai ya zo ya musulunta to dukiyan cacen nan ba ta halatta gare shi wannan sanadiyar saukan ayan ke ne ce ai kana qaumun qad kasabu makasibi su'in fil jahiliya falamma aslamu aradu an yakhruju min amwalihim li yatasaddaqu biha fa aballahu ta'ala illa an yakhruju min tayyib ma kasabu su mutane a jahiliya kafin su musulunta sun kasance sukan sun- suna aikata sun ya kasbi mummuna wanda ya haramta ma sannan kuma da suka musulunta sai suka so su fito da dukiyarsu ba da sadaka sai Allah ta'ala ya kiyarda ya ce sai dai daga abinda suka kai suka yi kasbinsa na halas kaga dukiyar da mutum ya kasbinsa na haram yanzu ba dukiya ba idan idan idan du- du- du- dukiya ce ta halas ta- ta- ta- wadda take ta halatta amfani da ita amma ta haram ya samu to sai sai- sai- sai dai san nayi da ita amma ba za a sarrafa ta a- a kasbi ya zama yana da lada ba idan ko dama ta haramta tun asali kamar ba amfani da ita a musulunci shikenan kamar ya ga ya- yana da giya sai ya shekar ko yana da alade sai a kashe halas ba ba a ce a sayar ma masu sha ko masu ci shi si- a ra- a ra- a- a kai dukiyan masallaci ba sam to har wala kuma a cikin kafi da cikin ayashi duk daga imam sadiq dangane da kar- kar a cakuɗa wala ta yi mummul khabitha mummuna wato ku ne ku ku biɗi ya ce ta kasudun radi'a ku bi- ku nufaci ruɓaɓɓe yawa. minhu yani min almal aw min alkhabith ko ku biɗi ku ku nufi khabith minhu min almal ya fi min ne daga cikin dukiya kenan ya zama tun fi kuna ta na bil infaq ya zama shi kuke bayarwa Ko- ko musamman idan mutum zai bayar sai ya nemi wanda rududugaggen da baya so an ce a bayar sai ya ɗauko wanda baya da bukata wanda ya lalace kamar wasu sukan aje ab- ab- abubuwa masu amfani sai sun- sun dawo ba su da kyau sannan sai su ɗauka su baya ko abinci ne ko sutura ne ko wani abu ne sai dai ya lalace tukuna sannan su ɗauka su baya wanda su ba za su a ba su wannan ba ko tsantsamin fura sai ya ɗau ya buɗe ya ga ta kumbura sai ya ce ga ta sadaka ko ya aje a rumbu masara ta fara tsirowa sai ya ɗauka ya baya ko irin wannan sai abu ya fara lalacewa tukuna ya ɗauko lalacewa shi baya da bukata ko in ya ci ya ji da tsami ko ya ya yi ɗaci sai ya sai ya ce gashi fi sabilillah gashi don ya bayar saboda Allah to kar ku yi hakan kar ku nufi lalataccen dukiya wannan kaga koda na halasta ɗaya amma ya lalace ko ba alfa ba Ya- ya- ya- ya- ya- wanda ya lalace ku nufi lalatacce wanda wanda daga cikin dukiyar naku wajen bayarwa din ya- ya- in za ka bayar kakan ba da zaɓaɓɓe ne an ce imam eh, imam rada alaihi salam in aka kawo masa abinci sai ya kira mabukaci ya zaɓi kowane nau'in abinci ɗin mafi kyawunsa ya ɗauka sai ya mika shi ba ya- shi ma ya ba ya ya ɗebo daga wannan ya ɗebo daga wannan ya harhaɗa shi ma ya haɗa ma mabukaci kaga in mabukaci ya- ya sami ya- ya- ya sami abincin imam rida ba su ɗi zai ci ba. ainihin kowane nau'i sai ya ɗauko daga mai kyan ya ɗiba masa shi ba na idan mutum ya gama ci abin da baya da bukata tun da ya koshi sauran rudugagge wani ci shi kenan wanda aka yi tattara a ba wanda ba duna ba a da bukata an ka na sha cewa ne ni ina ganin cewa tuwon raguwan tuwon nan da ake ba almajiri ina tsammanin almajiri ne yake da lada ba mai bayarwa ba saboda mai baya bukata ya raba shi da karangiya ne shi ya hufu shi almajirin ya kyauta ne da ya raba shi da su da abin da ba su so saboda haka shi ya kamata a bashi lada ba wanda suka zara suna ba su da bukata ya kamata ka bayar daga abin da kai ma kake so ne wai tsaye muna tsama ala hubbihi Kar ka bayar daga abin da kake so ne ba abin da kai baka da bukata ba wannan ma wannan babin shi daban wannan yana cewa in da ka baro kuma kar ka nufi wanda baya da kyau ka ɗebo marasa kyau sannan da kai ma baka da bukata sai ka bayar kuma kai in aba- abin a baka ne sai ka lutsa ido aka sa a baka walastun bi akhiri ko aka karɓi wannan inda abin a baku ne illa an tabbin da sai ko rutsa ido kai wannan ne kuma za a bani kai in ba za a baka ne ba za ka so ba kai ka- ya za ka bada irin wannan kai shine to a cikin kafi da da ayashi daga imam sadiq ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance in yayi umarni da ai zakkan dabino sai wasu mutane su zo da waɗansu nau'o'in dabinai wanda wanda suka rurrufe sai su ba da shi a matsayin zakka zakkan dabinon su akwai wani nau'in dabino da ake ce ma ja'arur da mu'afara mu'afara kai mu'afara sunan nau'in da binoni ne ce irin wayannan da binoni yakan zama kwayan na da babban kwaya yake da amma ainihin eh, fatan ne ake ce mai eh, liha da me ake ce mai abinda ake ce na dabino da hausa da kwaya da mene kun san bayan ake ci ko na dabino na taba wani dabi- dabino muna tsara a fatakwal an kawo man dabino na ba wani shi bai taba san dabino ba ban a wani bai da ya bare kawai sai ya wurgi da bawa kawai sai zai kai kwallon baki sai na ce a ka kai kayan dabin da ake ci ne sai ce ino guto ba bawan kuma ake ci ne ce ai shi dai wancan da kai shi ake ci ya ne zai wurga kwallon a baki to shi shi da bino ba in an ce mishi bawo za a ɗauka ba bukata kenan tun da wasu abubuwan akan ɓare ne a yadda bawo kamar gyada ana ɓarewa ne a wurgar da bawo a ci bayan da ke ciki shi ko da bino bayan ake ci ana iya ce mishi bawo to me ake ce naman da bino ake yin ko mene ko to kuma menene shine liha da larabci liha to shi wannan yana da nawa da liha su ne a larabci shi shi bayan shi ne nawa kuma bayan wanda akan ci shi ne liha to sai aka ce akwai wasu dabi ne akwai wanda ake ce ma ja'aru da mu'afara mu'afara su waɗannan nau'in da nan suna da manya-manyan kwallo da ɗan bayan sirriri bai da kaga abin da za a ci kaɗan ne tun da ƙaton kwallo da ɗan baya ɗan kaɗan to sai sai zama sai su wa'annan lokacin da aka ce a bada zakan da mai sai wasu ko kwaso wa'annan sai su zo su bayar to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya ce la tahrsu hataini tamaraini wa la taji'u min ha bi shay karko karko kiyaye karko kawo karko ku girbo irin waɗannan lambobin ku tattaro akwai ma'ana ke cima haris da digo ba ba haris da digo da sad shine wanda akan bashi wanda ya tattara zaka da ce to kar kar kar ka karbi waɗannan nau'o'in da binai din to shine sai aya ta sauka tana cewa wala tayammamul khabitha al-ayata to kuma a cikin ayashi daga imam bakir ya ce mutanen madina wasu kasance sukan zo da zakatul fitri sadakatul fitri ce ya zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wa akwai a cikinsa akwai wani wani gungun da ake ce ma ja'aru da kuma wani wanda ake ce ma mu'afara to su irin wannan yakan zama suna da kwaya babba da kuma ainihin naman da bai ko fata zan ce mishi ban sa'amin da shi ke ce mishi shi kuma ɗan kaɗan wanda ake ci ɗin to kuma yana ɗaci ma wato yakan zama ba ba kawai kaɗan ne ba kuma yana da ɗaci to sai su kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ma shi mai karban zaka din kar ya karbi irin wayannan nau'o'i su zo da masu kyau to sai aya ta sauka يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي زوات هذا هذا أي زوات تنفقون wato ku in da ka bayar ga irin nau'in dukiyan da aka ce ka bayar na farko ɗayi batin ma ka zabta na biyu ɗayi ɗin kuma la ta yamma mal khabitha min wato kenan na farko kasbin halas na biyu kuma halas ɗin ma banda rubabbe ko maras kyau kar ya zama sai maras kyau za ka ɗauko ka bayar wato kaga kenan za ka zaba da halas kuma mai kyau wanda aka ba zai amfani shi ashaifanu ya idu kuma akwai ruwayoyi amma yana son kyala wasu ruwayoyi dangane da eh to ba laifi na karanta maka wasu daga ciki akwai wanda na faɗa da ka amma dai ba laifi na kawo wani anan a cikin majma'ul bayan ya ce wannan aya ta sauka ne dangane da wa'yansu mutane sukan zo da abin da ya kira hashab hashab shi kuma shine rubabben dabino sai su shigo da shi sai su saka shi a cikin dabinan sadaka dabinan zaka an samu ruwaya daga ali alaihi salam ya ce an roto daga annabi sallallahu alaihi wa yana cewa inna allaha inna allaha yaqbalu sadaqati wa la yaqbalu minha illa tayyib Allah yana karban sadakoki amma ba sadakan da yake karba sai mai kyau tayyib a ma'anoni biyu da ma'anan halasti da ma'anan kyau halas ma'ana kasbin halas ba na haram dama dukiyan haram ma fitar da shi a lissafi dukiyan haram wato wanda ya haramta ainihin a ta a ci kamar mutum ya kawo sadakan giya ko alade dama ba bai taso ba wani wani ma bai taso tun asali ana nufin ainihin daga kasbin haram a samu dukiyar da ta halatta ci amma haramun ta haramun aka samu kaga ya zama mene ya tashi a fayi ya tashi a halas sannan kuma a halas din kuma a kawo mai kyau banda rubabbe wanda ya lalace wannan ya wadatar insha Allah ash-shaytanu ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shaytan yana muku alƙawarin talauci wato yana tsoratar da ku daga da talauci kenan yana cewa in kuka bayar fi sabilillah kuka sarrafa dukiyanku a fuskokin alkhairi sai ka ce raka muku alkawari ma'ana yana zuga ku cewa to abinda kake da shi kenan za ka kwashe ka bayar to in ka bayar kai kuma fa da za ka yi tunanin gobe to da za ka aje ka ke tattalinsa ba ka bayar ba ai kaga ya fi maka kaga wata na sai ka amfani da abinka alaba shi in ka in ya ce to in ya daɗe ya rufe ba sai ka bada rubabban ba da mai kamanta amma matuƙa yana da kyau a je shi ka amfani da shi ba ya da kyau ba sai ka bayar ba to shi shi ɗan yake shi ne alƙawarin da yake muku wato yana yana cusa muku ra'ayin karku bayar ke karku bayar karku bayar domin yana tura yana yana ci muku za ku talauci za ku rasa in kun bayar wallahu ya idukun magfiratan minhu wa fadara shi ko Allah yana muku alƙawarin gafara daga wajensa magfiratan minhu ne yana muku alƙawarin gafara daga wajensa wato in kuka bayar zai zama sanadiyan Allah ta'ala ya yafe muku zunubanku kenan da kuma falala ya ƙara muku yalwa na arziki in kun bayar allah ta'ala zai mai gurbinsa ma'aun wuri allah ta'ala cewa wa ma'an faktun min shayin fa inna allaha yukhlifu abinda duk kuka bayar na wani abu allah zai mai gurbinsa zai mai gurbinsa ma'ana da wasu dukiya bayar da dukiya a babin infaki baya rage dukiya yana ba ma kawai baya ragewa bane yana yalwatawa yana da wasu bai to shi Allah yana muku alƙawarin ka bayar Allah ya baka ya yi muku wannan alƙawarin shi ko shi yana muku alƙawarin ka bayar ka rasa ka bayar ka rasa yana nuna maka ce an ka bayar za ka rasa ne shi ko Allah ta ce an ka bayar za ka zai ƙara maka to banda wannan kuma ga gafara wallahu wasi'un alim Allah mai rawaci ne kuma ya masani wato ya san inda ya kamata ya sa ya sa yarwansa ke a cikin ilal shara'i ina jin na yi tsallake ko wa shaitan ya dukum mul faqra wa ya'murukum bil fasha na tsallake yana yana yana muku alƙawarin shaitan yana muku alƙawarin talauci kuma yana muku yana umurtan ku da alfasha alfasha shine mummunan abu mummunan abu anan shine mene rowa alfasha shine mummunan abu duk da bahaushe ya dauki kan dauki kalma ya bata wata ma'ana da in bahaushe ya ce ya ce alfa ya ce alfasha shi yana nufin ba tsane kawai zagayo amma bin mummunan abu shine albasha ba yaka yana yana nufin zage-zage ba haushin ya zage-zage da ake sa batsa a ciki shine ba haushe ke shi mishi alfasha amma ba lalai ba duk abu shi ma alfasha ne amma me alfasha mummuna abu mummuna abu kowane ito ga mummuna abu a nan a wannan babin menene shi rowa yana shekan yana muku alkawarin talauci ma'ana yana yana yana tsoratar da ku cewa in kuka bayar a fuskan nagarta kuka kuma ɗauki dukiyanku mai kyau kuka bayar to za ku rasa ne shi shaidamin da ke sawa yake sawala muku ya kuma yana yana al'amuran ku da alfasha yana yana nufin yana cewa ku yi kar ku bayar kar ku ba da zakka kar ku ba da sadakoki kar ku yi isani kar ku yi ma'arufi amma an ce ma nan ya ce wal arabu tusammil bakhila fahisha yawa laraba suna ce ma marowaci fahish a larabci sai ce wannan fahish ne ai wato ma ma'ana marowaci saboda haka so laraba da an ce ya murkun bil fasha za su gane cewa ma'anansa bil bukul rowa ke sun da ana ce ma marowaci fahish to allah kuma yana muku alkawarin gafara na zunubanku da kanka da zunubanku sanadiyan kun bayar kuma yana muku alkawarin fadara mai yawa na abin da kuka bayar a nan duniya sannan kuma da lada mai yawa a lahira kuma allah ta'ala mayalwaci ne mai yalwatawa ne ma'ana kenan ga wanda ya ba da ya infaki bisa bido kuma ya san infakin da yi alimin ya san inda ya san wanda ya infakin ya san kuma me ya kamata a yi masa to cikin irar shara'i daga abi rabi to shi kenan wannan shara'i irar shara'i ya ce daga babansa ya kawo isnadi mai tsawo ya ce ya ce daga abi abdulrahman ya ce na ce ma abdullah mai yiwa ne na taskace dukiya mai mai faɗin ba ku taskacewa ne bakin ciki domin mai wa in farin ciki ko kuma mai wa in farin ciki a wani hali wato mai zama mai wa mai wa in na bayar ya zama na yi murna wani lokaci kuma ya zama ko na yi takaicin na bayar sai ce da ni innahu laysa min adin illa ma'ahu malakun wa shaitan kowane mutum yana da mala'iki da kuma shaitani فإن كان فرغه كان دنو الملك ملكي منه وإن كان حزنه كان دنو الشيطان منه إن ياي فرين ciki to mala'ikin ne ya kusanto shi in kuma ya bakin ciki shedan ne ya kusanto shi yace wa zalika qawlu llahi tabaraka wa ta'ala ash-shaytanu yadukum al-faqara wa ya'murukum bil fahsha wallahu yadukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim wato kenan idan kaga ka bayar ranka tsaf to mala'ikinka ne ke ce maka madalla idan ko ka ji ranka bai so da ka bayar ba ko kaga kana son ka bayar ka ji ba ka son ka bayar to shedaninka ne ke ce maka kar ka bayar shi shi shedan me yake waswasu yake ba ya ba murya kake ji ba ba murya kake ji ana magana da kai daga kai ne kake sawalawa ranka in ka ji ranka yana ci maka eh ba yaro ne kanan ka magana da ranka to shine shine in abin kirki ne ranka ke sawara maka to mala'ikin ka ne in kuma wancan mala'ikan ka duk ba wa shedani mala'ikan ka in kuma ka ji cewa bai kamata ka mika abin shedanin ka to a cikin tafsirin kumi kuma ya ce a shaitani ya dukkan fakar waya murkun bilfasha ya ce a shaitani ya kulu la tumfik malaka fa innaka tabtakin yau abinda shi ɗaya ke ce maka karkasce da duke ka za ka rasa wallahu idukum magfiratan min wa fadla ay yaghfir lakum in anfaqtum lillahi wato Allah ya muku alƙawarin in kun ba da in kun yi infaki saboda Allah zai gafarta muku wa fadra fadran kuma yace ya harufa alaikum zai zai zai mai muku gurbin abinda kuka baya to wato kenan shedan din nan waswasi yake kamar yadda san zamu shi ba yana da sulɗa ne akan mutane ba yakan yi musu yakan sawwala musu sai su jiran su ya haka haka suke ji a ransu in ko ainihin kyakkyawan hatar ne ransa ya je yana yara ingira su cewa mayar ne kuma ya bada jira ta tsabto kuma daga mala'ikinsa to kowane mutum yana da mala'iki da shedani inda ya karkata to ta nan amma lalle shine babban mala'ikin kansa shine kuma babban shedanin kansa tunda shi zai yanke shawara ko ba ku bane sai dai shi tsakanin waɗannan wahayoyi guda biyu da ransa ke sawara mashi ya bayar ya rasa ko ya bayar Allah ya ce ya bayar zai sami lada wanne ne zai fi karfi wanda ya fi karfi gansa ya yi amfani da shi shi ne يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah yana ba da nan ya ce yu'tilhi Allah yana ba da Allah kenan tunda ya ce maganar ƙarshe wallahu wasi'un alim sai aka ce yu'til hikmata man yasha yana ba da hikima ga wanda ya ga dama wato Allah ta'ala kenan me me ce hikima shine dacewa da abin da yake shine daidai yin abin da yake daidai domin ainihin an an tarifin hikima da cewa ma'ananta aje aje kowane abu a mahallinsa shine hikima mai ce hikima hikima ita ce aje abu a mahallinsa a
da da ko da irin nau'in kauri sauran aiki ne ko sana'a ko duk ko da nace da aiki ne mutum da abin da mutum zai ya samu wani abu wani abu na halas ne shi kaza to kalmar halas ibada ne to sannan kuma sarrafa shi a tafarkin Allah shi kuma ibada ne ba kuma duk da rana to sai kuma na ce wanda ya kasu wanda wanda ya wanda ya ibaki din nan Allah yana mai rasuwar da abin da ya yi sai ya bashi sai ya roƙa masa ya ka gani idan yana da wayo wanda zai ke hikima ke wanda ko wanda yake ko bai da hikima a me ne aka san hikima shine wawa idan aka ce wannan hakim ne ko kuma a ce wannan ai wannan ai sakare ne ko gawa ahama wawa dolo to shi ne da ɗaya hikima shi kuma sai ya ga cewa ga ya ga ya ga ya ga bayan da rasa alade ya zama gabo ɗin wani wanda gabo su ga yadda muke so sai amma dai gabo ne tun da yake baya baya yana ganin cewa shi baya zai rasu to a babin wani maganin hikima ya zo ne a babin misali saboda haka abin da yake ne ko da yake kuma har wala hikima tana da maganin hikima na da fadi to masu hankali su ne suke gane da magana su shi kowa bari kawai ku gani da muke rika in ba shi makawa da su sun rufe mu sami mu samu yawan gaske a nan mu samu a ciki a cikin kafi ruwaya daga sha bida jinan haka ya ce abul hassan musulun shahawar alaihi wasallam ya ce ya hisham Allah ya ambaci kudin alba da kyakkyawan ambato ya kuma yi masa aro da kyakkyawan aro ya ce ita ne kamar ta nan ya sha wa mun yi da kuma ba ba ko ya kaiwa ta tura sai ce wa mai da ka kula kudin alba kudin alba kaga masu an kudin nan su ne kokawa su ne masu ake yi mai daga alifin ibrahim inda a cikin usulun kafin daga abin basir daga abin abdullahi alayhi salam ya ce da gani da allah ta ala wani kuma ya shi mata wata kuma ya kairar shafira ya ce ta'atun zahi wa ma'arifatun imani ina ne hikima ta'atun la yin ta'a ga allah da sanin imam imamin zamanin san wane ne imamin zamaninka ya da'a ya zama arfa da imanin zamanin to shi ne to kaga dolanci shi ne sako da rashin da rashin sanin kima wani ruwa kuma ne daga abu basir din da ya daga ali abdullah alayhi salam ya ce na bi yana cewa man kutar hikimar da bakwai wani a tsairar kafira قال معرفة الإيمان واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار يجي سنة إمام يجي يفعل وانا يكون معنا سنة إمام أول سنة إمام أول سنة إمام دكوما الإنسان كان كبائر من ينظر wanda Allah ya wajen su wuta da mai to hakim shine wanda yake hakim ba zai yi abin da zai cutar da zai amfani zai amfani hakim a kakar mu hakim ana sa ta aura da daban hakim ana cewa hakim abin da yake nufi yake ba akwai al'ajir hakimu ma ya ma ya anin ya kulu ko ma la ya kulu ma la ya idan mutum ya kula ba ɗaya magana idan dai shi mai hankali ne mai hikima ne kuma abin da ya faɗa ɗin abin da ya kuma abin da ko bayan yin baya saboda haka muna yawan mutum zancen mutum cewa abin da yake yi in shi mai hankali sannan na yi ke cewa mai mai hankali shi ne wanda ke musantan mai wanda ba ya san kuma mai musantan zai ko kwakwar da aka aka yi alkawarin wato ai hakim shi ne wanda ya san zai yi abin da zai amfani shi da mutane da zai cuce shi ya san wannan ya yi zai cuce shi ba zai kuma za a ce wannan guba ya a gashi a zai kaɗa maka hanyar zuwa ga mu idan mutum an gaya masa haka sai ya ɗauka sai ya koma a ƙin ne wani wanda hikima ne a hikima ce wanda ta ce shi a abin da zai ko kuwa ce za a mutu ba za a shi awara da za a iya ce wannan abin shan da za a adin da in ka sha za a ce da adadi amma ka kama ciwo sai ka yi wata uku kana fama da shi sai ce ce wanda daɗi ne daɗin da nake na ce mini ba ku ce ba sai ko ya sha daɗi ne su ba ya ciwon mata uku wanda yana da hikima lokacin zai ba zai auna ainihin amfanin da cutarwa da ya wanda zai sa ma wani ya ga cewa da amfanin da cutarwa wani ya in ya ga cutar ya ga amfanin zai fi shi in ya ga in ya ga amfanin da amfanin da cutarwa amma amfanin ya fi yawa sai sai haka ko kuma daidai kokarin ne kauce mai cutarwa ya amfani ya amfana kawai to shi ne hakim kaga ana an kawo shi a babin infaki ne الحكيم من من أولى المهدي بشر إنما عيد رسول إيه لا كرسول وأما ألا ما هذا الشيء قال وإن يمك القول زي قال لنا طبعا القول sannan kuma zai baka rana to shi kuma shi da shi ne kai kiri shi ka bada shi ba dai ka da hannun ka ka san ki da rasa sai ka ita bada shi ta in wasu zai zo ba ka ba ba ka da hikima a cikin wani wani tsara da aka yi ne daga ainihin ibrahim mai na nisa daga abin da ke da ya yi sa ɗaya musu da ne shi ba za su ba wa ɗaya wani ya ce ba bayan ya amince a buhari sai bayan ya magana ba magana magana mai tsoro an yi ko an gani ne ya banyak bersama saya kecil ambil dia cerita besar ajar ini Al-Quran tak ia ia kaji Abu Muhammad Muhammad Wadah kebelah dalam ilmu Kuma Abu Bapa Abu Bapa Baik ini cerita Al-Quran Basu Guru dia awak Kul Kul Basu Basu Cerita Kul Lah dia Al-Quran Kamu sabun Sabun Kul Kamu sabun Ini Amal Al-Quran ini Kasih Al-Quran doka makon ana karanta ana kitabu ya ce masabi gurguda wa manarar hikma alƙur'ani fitillun shiriya manar manar shi ne kamar hasumi wanda sa hasake ana kalwa daga nesa na hikima wannan batun hikima na da ɗan tsawon gaskiya gaskiya magana ina ina yana hararar lokaci da lokaci da ba tana yi da na karanto mana wani sabon rawa na gari da ƙarar hikima عشان تفسير الامير ابراهيم يجي الخير الكثير معرفه امير المؤمنين والعيب عليه. شيء يكبر وتقول لي خيرا كثيرا يجي لي خير كثير سلم امير المؤمنين العيب. أشكي وتقول كاسا كما صلى الله عليه واله راس الحكمه محابه الله. يوجد حكمه قلت راس يجي كي كي حكمه شيني وعلى tsoron Allah shi ne misaltuwa da abin da yake a yi da barin abin da yake shi ne tushe hikima farkon hikima ne ba a san hikima ne nan kuma faɗin wani wani aljihu na ya kira sarwa sarwa sarwa ka ɗan magarwa wannan saboda haka jibi ko a ga wata ko kar a ga wata ɗaya ga wata domin mene su mutane yanzu suka zai amma da ganin wata kawai ake faru akwai ganin wata akwai kuma lissafin faru shekara wanda aka saba da watanni da aka saba watanni wata kan yi imani ishirin da tara ne ko talatin wata ku baya ishirin da takwas baya da talatin da ɗaya inda ainihin ana da sati ishirin da takwas ne daga wata sai aka ga jaririn wanda yana da ainihin kawai da ɗaya ba zai ba sai ce wata ya da ishirin da takwas kuma ishirin da tara wa'in ba ta to kuma akwai shekarar da ake cewa tattaɓi ita takan yi cika bakwai mara biyar takan zo bayan waɗansu shekaru wannan shekarar da muke ciki ba kamisa ba ce ita ce nowar ya shekara na yau da kullum shekara ce ajiya kuma za ka wata shida da kusan wata shida cika kwana ɗari uku da hamsin da ɗari shekara ne ɗari uku da hamsin da hudu ko ɗari uku da hamsin da biyar wannan ne ɗari uku da hamsin da hudu da lokacin da muka fara an muhabba fara to gobe ya cika ɗari uku da hamsin da hudu saboda haka shekara ta ƙare ba zai cika har yau ko a ga wata ko ga a ga wata jini ɗaya amma na sa da samun wasu dama sun sa yau shirin da bakwai gobe ne gobe gobe da sun ji za su yi da tara saboda haka ranar gara ba su kakar zama ran da ran da muka yi ɗaya su suka yi haka muka faɗi ko kuma ka kawai su kawai kuma yansu a gabas a kan gabara ran da muka yi ɗaya ga wata sura nan sun ce shi ran da gabas ran da muka yi ne suka ce ya to su ba mamaki ne zama haka na aure ba amma mu aure mana shi ta ta kaya kuma wani lokaci ya muka yi amfani da imarori wanda ya ko ba shi ko da shi amfani amfani da wani imara ɗin ba amma dai yana taimaka mana wajen gane misali su ne imara ɗin kusurki na rana kowace domin kusurkin rana in yi auku ko kashe gari ɗaya ga wata kusurkin wata in yi auku kashe gari sha biyar ga wata to kuma lalle gobe akwai kusurkin rana ko da ke ba za a gani a wannan na yau amma za a gani a yau wata su ba za ka yi nuna ƙarshen wata ne jibin zai zama ɗaya ga wata jini zai zama farkon shekara ne ɗaya ga watan al-muharram hijira dubu da ɗari hudu da talatin da shida wannan talatin da biyar ta ƙare to akwai ayyuka da ya kamata mutum ya kiyaye na ranar ƙarshe na zalunci an samu ruwa da ke cewa a ranar ana son mutum ya sallah raka a a cikin sallah ɗin ya karanta fata ko ta raka ya karanta fata sau ɗaya sannan ya karanta kurkuwar lahu ahad sau goma da ayatul kursi goma an bayyana uku raka a biyu kurwar goma goma bayan fata ɗaya kurwa goma goma da ayatul kursi goma goma sannan bayan ya gama sallar sai ya waɗe wannan addu'a mutum ya zuwa cikin fatiha da ke Allahumma ma amin fi hadhihi sanati min amalin na hayyani an wa lam tawda wa nasitu wa lam tansu wa da'awta li ila tawbati ba'da istira'i alayka Allahumma fa inni astaghfiruka wa atubu wa ma amin min amalin yuqarribuni ilayka faqadhu minni wa la taqfa minka ya karim in wato abin da ke cewa shi ne a ya Allah abin da na aikata a wannan shekara na aikin da kana ba ka yarda ni shi ba. ni na manta kai ba ka manta ba ka kira ne zuwa tuba bayan na yi takarka na aikata wata ni ya rufe ina neman gafara da kofi da wannan laifin kuma da abin da na aikata wanda ke kusanta ni da kai to ka karɓa min kuma kar ka yanke kauna ta zuwa gare ka to kai ka riƙe aka ce in mutum ya yi wannan ya tsala ya wannan Allah sai shi dan ya yi kuruwa ya ce ya kai cansa ya ce wayo ya kai cansa in shi ya ce duk abin da na aikata in yi shi da ya ce kai na wai biya wai ni baya baya a wani duk abin da na aikata a wannan shekara duk ya rike da wayan nan kalmomi ba zai bai wato ya sa ka kayi zunubi ga shi kayan kalmomi duk an share zunubar da shekara gaba daya shi dan sai ya dafa haruna shi karfiya ba ta kuma duk ana aiki banza da iyo ko kaga ya rika rika aiki cikin gobe insha Allah wannan sauran da aikin gobe karshen shekara kuma lokacin da bai biya yi amma yi mafi ke shi kamar ya zama bayan shi zai mutum ya sallah ɗin da nake wannan sannan kuma akwai addu'an shiga sabuwar shiga shi ma akwai sallah wata a biyu ranar ɗaya ga wata kenan na alhamar shi ma da addu'an cewa Allah ma an zarafiyar kari mu haɗu ya zarafin da ya dama saboda kafin ya ce man da shi ta wani auna a ranar da yi nasa a ma ba da su gashi da shi ma yana nan ruwa yana cikin a cikin da ta fara da shi shi ma akwai raka a biyu akwai sallah ma ta kan yi farkon kowa wata ɗin kurkuwa talatin ina an zama talatin a rakan farko kurkuwa talatin raka a biyu da biyu ina an zama talatin kuma addu'a farkon shi ba ma wannan kowa wata ne bai ke ban da sabon shekara da kuma ayyukan da farkon shekara ce an zama da duba da ba a zama ba ne da zai ga zai ga insha Allah to mutum ne ya sake da wannan sannan kuma yin din insha Allah ranar juma'a ɗin kenan za mu haɗa da zan fara zama makoki na ashura na wata hawa yana da kyau a ɗago da wurin don sai mun sa a tuta mun sauke jan tuta mun sa baka sai da baka za a zo a wadda sai mun sa mai kin sa tuta sannan kuma mu mu shigo mu fara da kuma za mu yi ta zama koki a cikin zama shi an zamu har sai kun gaji masu ce ya ishe kwanan ai muka gane an gaji aka fara zuwa ana yawa ana yawan fara gani ana ana yawan cikin zuwa amma ba za mu ce har ƙarshen wata kuma zaman wannan zaman jaje da kuka a wannan lokacin aiki ne na ibada ba al'ada ba ibada ne saboda ka ainihin da kuma infaki a wannan da raya wannan al'amari insha Allah da za mu wannan magana a hukumar lokacin da ya faru wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi